to amma ala ayi halin Allahi alladhi lahu ma fis samawati in an kanta da badali Allahi in an kanta Allahu istinafan wato jumla ta fara kenan kaman azizul hamid huwa Allahu alladhi lahu ma fis samawati Allah nan dai wanda shi ke mallake da abin da yake sammai da kasai a nan malaman tafsir suna cewa iftira'an wa khalqan wa mulkan wa abidan dan duk akwai bambanci ka mallaki abu baya mai da shi tabbas sai da kirkiro ko akwai tabbas ta yi cewa sai aka ta yi kyauta aka baka ta yi gadon sa kai in ka mallaki za ka ga yawanci ma wanda ya kirkira abu to ba nasa bane sai da zai ka gani shi kuma wanda ya biya ba shi kirkira shi din ma wata kila kuma kyauta aka bashi ba sai yayi ba kuma ko da kirkiran ya tayi idea in ba nashi bane wato wato fikra nan abun wato conception din ba nashi bane ba shi ba shi conceiving idea abin ba a'a idean wani ne yasa wani lokacin Allah yana so ya maida mu wannan kamar da ya faɗa a gaba fatin samawati wal ardi fatin ma'ana ba wai wanda ya kera wanda ya kirkiri ainihin idea ne samai din ya za a yi su ba wai idea wani ne shi ya kirkira ba sai ba zai dabbaka ba na su mutu bana musu shi ya kirkiri abin da yake samai da kasai shi ke mallake da kayansa subhanahu wata'ala kuma bayansa ne allazi lahu ma fi samawati abin da sai amfani da ma ma awsa'u mimman ma tashin man yalwa in an ka ce ma duk sama wato ba bil ard to ya game duk wani abu mai rai da marar rai da madat da masu rai da tsutsa da komai ya shiga cikin ma ma duk sama wato ba duk abin da ke zama da kasai na sani wa wayne min kabiri min azabi shadid azaba mai tsanani ya tabbata ga kafirai nan kamar yana kalubalantar su ne gumakan da suke bauta da yake surar makiyaye gumakan da kuke bautawa shin su ko ne suka kira suka cancanta a bauta musu shi dai Allah da ake kira ku bauta masa ga abin da kira ga abin da yake mallake da su ko ne suka kira da suka mallaka ban su kan ma su aka kirkiro shi Allah ya kera bayi don su bauta masa ne su kuma masu bautan gumaka sun kera gumakan don su bauta musu kaga yadda abin da ayan da kamata a ce inda mai bautawa tsakanin mai gunki mai bauta gunki da gunki gunki kuma ce bauta da mai bauta mata dan shi kiran wa wani littafi ina an azabin shi Allah jini sai kuma الذين يستكبرون الحياة الدنيا على الآخرة ويرون ويسدون suwaye kafirina suwaye wani mai kafirina nan yadda yake azizul hamid yake shine huwa allah da su ma kafirin suwaye ne allazi ne yake yakuna hayatu alal akhir wanda suka fison suka zaɓi rayuwar duniya akan ta lahira da ta yi allazi ne yake yakuna hayatu duniya da yake alal akhir ba kaga kowa ma yake an ma mun shi yake amma sai yake a'a waɗanda suka zaɓi ai akarun hayatin dunya alal akhirah akwai isa a nan idan ba ka sai san duniyar duke zama ne shi sai Allah ya alal akhirah suka so rayuwar duniya fiye da wato ta lahira wa yasjuna an sabilillahi suke tsarewa gaban hanyar Allah kafiran makka kullum ba abin da suke annabi sallallahu alaihi wasallam wa'azi banda su hana sauraron sa alaihi salatu wassalam waɗanda suke sauraron kuma waɗanda suke sauraron kuma ba daidai bane hanyar kasa ne ku rike wato na ku rike ku rike bautan gumakanku kar ku yadda ku bar gumakanku ku bi aika annabi sallallahu alaihi wasallam wai yasuduna sabila wa yabuna ha'i wajen suna so su bayyana hanyar a matsayin batacciyar hanya wacce ta karkace ulaika waɗannan fi dalalin ba'id hakika wayannan wancanen ka suna cikin bata batar ma mai nisa a nan wurin akwai hadisi wanda ibn hibban al-busti ya rawaito da sahi da isnadi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-ayyimmatul mudillun babu abin da nake tsoro wa al'ummata bayan bana nan, kamar shugabanni masu ɓatarwa. Idan mabiya ne ɓatattu ba komai, sai shugabannin su zai tasu ko? Haka ne? Amma shugabannin ne ba kawai da luna ba fa gudun luna masu ɓatarwa. Ka ga kuwa an ce kifi wai daga kai yake lalacewa ko? In aka ce shugabanci ya ɓaci to komai ya lalace kenan subhanallahi. Ulaika fi dalalin bayyin. Allah subhanahu وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليبين لهم فيدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول أنا ورن كن دا فدي maganan ɓata da basu ɓatarwa wa yabbuna yau da wadaka fi dalalin ba'i kuma a baya yace litukridan nasa min az-zulumati ila an-nur a gaba zai ce Musa kuma a nakai tsaumaka min az-zulumati ila an-nur to zaka ga bambanci maulamu Sheikh al-Islam wa Sa'adatul Anam a Sheikh Ibrahim Yasir radiyallahu anhu cikin tafsirin sa yana cewa ka ga bambanci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sauran annaba a gaba zai ce Musa ana kai kaumaka a baya kuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam li tukrijan nasa ba kaumaka ba nasa gaba daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnas to wa ma arsalna min rasulin ba mu aiki wani annabi ba illa bi lisani qaumihi sai wato da harshen mutanensa har annabi sallallahu alaihi wasallam cewa la yuhidu bil lugati illa nabiyyun ba mai ihada da luga sai annabin lugan annabin da aka aika a lugan shi kadai ke ihada da ita amma kullum yana cewa idza idza kafiya ankum shay'un ibnu abbas na ta idza kafiya ankum shay'un min ma'ani qur'ani faktabuhu fi shi'ri fa innahu diwanul arab aw kama qala in wani abu na ma'anan Qur'ani ya buye muku ku koma ku koma kullun waƙoƙi na Laraba har na jahiliya saboda wannan kundin shine wato dictionary ana ji shine ake samun ma'anonin Qur'ani a ciki har in ba manta ba muhawaran nashi Ibn al-Azraq na san duk ɗaliban ilimi sun tuna ta da Abdullahi da Abbas a Makka lokacin da ya ce abokinsa ka san a cikin al-firq dalla akwai al-azhari ko to nafi'ul azraq shi ya kirkire ta sai yace abokin sa in dalib bina ila hadha alladhi yaz'amu annahu yafhamu al-qur'ana kullahu tashi mu je dan wancan da yake dawon wai shi ya san qur'ani ciki da bai mu je markas wato aje amar qure haka suka dauko qur'ani tun daga fatiha har nas su tsaya kan kowace kalma wannan kalmar me yasa Allah ya faɗe ta ma'ana me ma'anarta da larabci in ya bara sai shin laraba sun san wannan ma'anar a baya suke baka ji mawaki wani ya ce kaza ya ce kaza ba baka ji mawaki wani ya ce kaza ya ce kaza ba to kaga illa bi lisani qaumi kenan ba mu aiko wani annabi ba face bi lisani qaumihi da harshen wato jama'arsa ya zama da in balarabe ne da larabcin saboda tunda su kafiran maka sun ce don menene littattafan baya suka ce ai mu ba taɓa turo mana littafi ba amma me yasa littattafan baya babu na larabci sai nata qur'ani ake kawo maka da larabci na yahudawa dai ibrahim hebrew ne ibraniyanci ne shi kuma na nasara sariyananci ne ko kuma na hebrew din shi ma a don me namu da larabci sai wannan ayat ta sauka ta ba su amsa abin da yasa na koyi zama da larabci dan in an saukar walau anzalnahu qur'anan a ajamiyan laqalu maza laula fussilat ayatuhu a ajamiyun wa arabiyyun kul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifa hudan wa shifa da mun saukar da qur'anin ba ajame ba balarabe ba da nan kuma kalubalen da za ku ce su kuce dan ne a ajamiyun warabi qur'ani ba ajame annabi balarabe ina ma hada to shi za ka fi kici da larabcin wa ma arsalna min rasulin ba mu taba aiko ni annabi illa bi lisani qawmi sai da harshen al'ummar sa malaman tafsiri suna cewa nan lisan an kawo shi da sigar mufradi kuma ya ce ni kuma gashi annabawa ne da yawa saboda ba lisan ba aljariha na bakin nan shi ake nufi ba ba wannan harshe a'a ba shi ake nufi ba a'a ana nufin ana nufin wato yare ba wai harshe da aka san shi physical harshe da yake baki ba illa bi lisani qawmi li yubayyana lahum dan ya bayyana musu wato filla filla saqon wa zakkirun bi ayyamillah ya rasulullahi ka musu wa'azi ayyamullah an fassara shi da ni'amullah ka musu wa'azi da ni'imomin Allah بأيام الله أن فكرت da وقائع في الأمم wato abubuwan da suka faru a al'ummatan baya duka kuma ya fassara ya tafi daidai domin a gaba annabi zai kawo sallallahu alaihi wasallam wato a gaba qur'ani zai gaya mana yadda annabawan bayan aka aiko su yadda suka isar da aika ma al'umman su yadda wanda suka karbi aikan suka samu yadda wanda suka yi butulci Allah ya halakar da su waƙi a ta saukatan su kaga waƙa'i din kenan to kaga duk ya tabbata haka dinki wanda suka yi imani kuma sai zama su kuma sun karbi albishir din inna fi zalika hakika a cikin wannan la ayatin ya isa aya bi kulli sabbarin da dukkan mutum mai yawan hakuri in ka ji wannan siga sabbar yana cikin siyagul mubalaga misali in an ce sabir yana da haƙuri amma yana da limit na haƙuri kana iya ƙure haƙurinsa in an ce sabbar ko sabur to ya kai shi wato alawani fa'al ko fa'ul ko fi'il ko mif'al ko fa'il wannan duk siyogogi na cikin siyar na mubalaga na kaiwa matuƙa sabbarin mai yawan haƙuri shi ma bai ce shakir ba don fa'ul yana cikin siyar na mubalaga ya ce shakur mai yawan godiya. Cewa a kuma bayan Allah zai sun munafi Allah zai guna ila ka fi da lalin bai wa masu hannun na rasu lalzar bai bai na faidillun lahu man ya sha'u bai bayyana lahum dan ya bayyana musu wato sakon Allah da yaren sai dillallahu shi annabi nasa isarwa da ya isar shi ne ruwa ba nasa bane na Allah ne fatarwa ba nasa bane ba na ba na shedan bane na Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam buistu hadiyan wa laysa li min alhidayati shay wa buita shaytanu gawiyan wa laysa lahu min alghawayati shay da ka in annabi ya isar ma ala rasul illa albala saura ne faidillullahu Allah kuma sai ya ɓadda wanda ya ga dama wa ya bi man ya sha ya shi yadda yadda ya ga dama wa huwal azizul hakim Allah shine mabwayi ko mai yawan hikima
ولقد وكلنا موسى بآياتنا نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات
والذنا موسى بآياتنا أن أخذ قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبير شكور والذنا موسى بآياتنا yace hakika mun aiki Musa bi ayatina da ayoyin mu wayanne ne ayoyin Qur'anin zamu koma ya ga mana ayoyin in yace duk inda da zazana musa da ayati na ba yana nufin at-taura bane zaka ji ayoyin a wani dai in ka ji a cikin suratu ta yace kazzabu bi a cikin suratu qamar kazzabu bi ayatina kulliha fa akaznahum akza azizin muqtadir to ba wai ayoyin attaura ayoyin biyawa ba ne in ka ce walaƙad arenahu in ka ce walaƙad arenahu ayatina kullaha saka zaba wa'aba to ba ayoyi ne daga sura kaza zuwa sura kaza ba a'a zaka ji ya faɗe su a jumlace a suratul isra'i ya faɗe su da suna ɗai ɗai ɗai ɗai a wurare daban-daban alqur'ani musamman cikin suratul araf yana cewa laqad atina musa tis'a tis'a ayatin bayyinati hakika mun ba Musa ayoyi guda tara bayyanannu wanda muka tura shi zuwa Fir'auna da su wanne ne ayoyi guda tara nan na farko su ne al-yad wal afa lokacin da yake gana da Allah na farko da aka bashi annabta sai Allah ya ce masa wa ma tilka bi yaminika ya Musa kana hiya asaya atawakkau alaiha wa ahushu biha ala ganin wa lafiya ma'aribin ukhra قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال كذا ولا ريب سميد السيرة الأولى آية تفرقتنا نبي وجون يدك إلى جناهك تبي بيضاء من غير سوء آية أخرى بمعنى آية أخرى سيك هذا الآية فرقتنا أنسى منوى بيو ترغوا أترن أن شري بيو سورا نوى سورا شدكو آه سورا بقلكو سورا بقل سنة سورة الأعراف ولقد إلتا آه ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين عندي عندي نوكو عينكم بالسنين ونكتب من الثمرات عندنا هدوكم sannan fa'arsana da mutufana wal jarada wal kummala wadda faja waddama nawa kenan tara ayatin mufassalati tisa ayatin bayyinatin kenan to bi inda yake wallahi na Musa bi ayatina wannan sun ayoyi guda tara in ka faɗi haka shine baka ƙara Allah komai ba Allah ya faɗi ayoyin ka je ka lalubo su ka kawo su a inda suke kuma da suna da adadi to bi inda yake ayatina ko a cikin kamar ka zo da ayatina kulliya to kullu kulliya a tisa ake ne saboda Musa ka ji ji Fir'auna ma ayoyin Allah da yawa sun bayyana bai gamsu ban tuna ƙareta bayan ya mutu ayoyi da sun bayyana nan kuma ya ce ya ƙareta ayoyin Allah duka a ana nufin duka guda tara da aka aiki Musa da su ya kare ta wala galan zanna Musa da ayatina an akrij qaumaka muka da muka aiki shi da ayoyin muka ga masa ka fito da mutananka bani Isra'ila kenan da fitnawan Misra min az-zulumati ila an-nur daga dufai zuwa ga haske kabiran su daga dufai zuwa ga haske wa zakkirun bi ayyamillah sannan kuma ka musu wa'azi kaga kamar yadda na faɗa na annabi sallallahu alaihi wasallam a baya kitabun anzalna ilayka kuma wani abun mamaki wala idan na Musa ya tuna shi ba ce kitabun ba ayatin ayoyi ne guda tara sune mujizoji amma annabi sallallahu alaihi wasallam littafi ne dungurungun muka sauke ma dan litukrijan naka ba litukrijan kaumaka ba Musa anaki kaumaka ne manzo Allah kuma litukrijan naka gaba ɗaya ne min zulmati da zuwa ka fito da mutanenka daga dubbai ilan nur zuwa ga haske duk inda duhu ya zo alqur'ani da sunan da sunan jami yake zuwa duk inda haske ya zo alqur'ani da siga mufradi yake zuwa wa ma yastawil a'ma wal basir wal zulumat wal nur wal zill wal haru zulumat ba'dha fawqa ba'd bai taba kawo duhu da mufradi ba bai taba kawo alqur'ani haske anwar da jami'i ba sai dai daya Allahu nuru samawati wal ard amma indu ne jami'i ga duhun kafirci ga duhun zalunci ga duhun fasikanci ga duhun hijabi ga duhun jahilci dubbai da yawa amma haske ne daman da yake sos din hasken ɗaya ne nur Allahu nuru samawati wal ard wannan tajalli na haske yana cikin abin da ya halaka ya halaka shaytan iblis lokacin da Allah ya ce iblis ya sujjada wa adam yana cikin abin da ya halaka shi sai ya duba da aka ce sujjada wa adam shi tare da da shi da da da mala'iku ujudu li adama fa sajadu su kai sujjada shi ko bai yi ba da aka tambaye shi me yasa bai yi ba bai wa Allah ƙarya ba bai kawo uzurin ƙarya ba da ce Allah ban yi ba saboda wallahi bayana ne ya kage ko ina fama da basu ko lokacin ban san da ni yake ba na ɗauka mala'ikun ne ban da ni tana gani ba mala'ika wani a'a sai ce ana khairu minu khalaqtani min nari wa Allah saboda abin sa nake ganin na fi shi ni kayi ni kayi ni da wuta shi kuma kayi shi min tsin daga laka saboda shi wuta sai dai ya haska ya fi kafin a hasko shi da Allah ku haska mana wutar nan mu ga wuta an taba cewa ku hasko mana mu ga wutar nan da take sai dai ku haska da wuta mu ga wani abu haka ne saboda ne to shi da wutan aka yi shi tunda da wuta aka yi shi kuwa tunda da wuta aka yi shi kuwa kaga ai ya tabbata kenan tunda da wuta aka yi shi ya tabbata kenan wato shi yana ganin substance wato madda maddar da aka kera shi da ita ta fi maddar da aka yi adam ma'ana substance inda aka kera shi da shi ya fi substance da aka yi adam da shi inda shi adam da laka aka yi shi duk inda ka ga laka hasko shi ake wuta kuma ya fi ƙarfin hasko shi sai dai haska to Allah ka yi da haske ka yi da wuta shi ka yi da duhu shi kuma duhu siffansa a shi laka siffansa duhu wuta kuma siffansa haske hasken nan kuma alkur'ani ma Allah ya faɗa wa ma yastawi al'ama wal basir wal zulumat wal nur wal zill wal harus duk da haske ba ɗaya bane to sai wannan yau da rashi bai san bai wa Allah kiyasi ba in ya umurni bi kai ake yi ka tsaya gaban Allah kai talafta kana bayani to wannan sai ya zama ya halakar da shi to shi yasa du kuma sannan dungurungun Allah ya kira kansa haske Allah nuru samawati wal ardh anan yi kawo kamar zuma ta wa zakirun bi ayyamillah ka musu wa'azi da ayoyin Allah ma'ana nan ayyamillah yana nufin ni'imomi da Allah ya bayi a bayan suka butulci Allah ya hukunta su kai musu wa'azi da waƙaye abubuwan da suka faru da al'ummatan baya kwanaki na azaba da sun kauce wa Allah a wala la yajmanu kun shiqaqi an yusibukum mithlu ma asaba qauman nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bi bayyin ga abubuwan da suka faru da kafiran baya ga abin da Allah ya musu inna fi zalika hakika cikin wannan la'ayatin akwai ayoyi abin wazantuwa da kulli sabbarin ga dukkan ba mai yawan hakuri shakurin mai yawan godiya
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذا جاءكم من آل فرعون يسمونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاغ من ربكم عظيم قال وإذ قال موسى لقوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ يا رسول الله كتنا إذ قال موسى لقد موسى يجاء متانسا بني إسرائيل كنا اذكروا نعمة الله بعد ما أنت وفكروا بأيام الله با in ni'amun lahi ne ni'ima ce ni'matan Allah alaikum kaga ayyamun lahi idan kuma waqa'i din ne kaga waqi'a ce ta faru da Fir'auna ta halaka shi kaga ni'ima ne kai dan bani Isra'ila waqi'a ne a wajen kiddawan Misra da Fir'auna ni'matan lahi alaikum iz anjakum yayin da ya tseratar da ku min ali Fir'auna daga Fir'auna da danginsa daga dangin Fir'auna yasumunakum su'al azabi suna gana muku mummunan azaba don babu azaba da za ka yi wa al'umma kaman ka kafa dokar yanka ‘ya'yanta, kawai da an haifi ɗan namiji a yanka, to duk uba ya san shine uban ƙarshe a gidansa, ba za a ƙara haifan wata al'umma ba ta kare wannan kisan kaɗan-kaɗan ɗin wata al'umma ta gumi ta zama da ita lokaci ɗaya ta san me take ci. Ke za Allah ya kira abin ɗanɗana azaba. Wai zabbi huna zuwa Alƙur'ani inda kisan nan ke zuwa nan ne kawai yace wai zabbihuna wai zabbihuna abnakum sauran kawai zabbihuna yake cewa wai zabbihuna abnaakum suna yanka wato ƴaƴanku wai sai nisakum suna kuma raya ƴaƴanku mata wannan dalili abin da ya kawo Fir'auna yana yin wannan mafarki yayi ya yi mafarki wata wuta ta fito daga gidajen unguwannin bani isra'ila ta zo ta cinye fadarsa da misra duka ya kira bokayen da suka daki ƙasa suka gaya mar Allah ya ƙara ma yawan rai ai a cikin wannan mutane na bani isra'ila za a fi wani jariri wanda hannunsa Allah zai halaka mulkinka ya ce ana haife shi suka ce ba haife shi ya ce to ya an gama auyenta a ce bai shigo ba za a sa gatekeepers ba watsar gate kafin ya shigo sai a datse kafin shigowarsa to shi ne zai zama ya yi doka a bani isra'ila duk matar da ta ɗau ciki za a je mai gadi a ƙofar gidan da ta haifi ɗa namiji za a kashe in ta haifi mace kuma a batta da rai sai Allah ya bar shi ya ta kashe jariran bai kawo Musa ba dama Musa ke tsoro Musa aka gano masa ya gano a mafarki Musa yake tsoro kuma sai Allah ya bari ya ta yanka su Allah da jarrabawa yana ta haka ka san shi Allah in ka ce za ka yi fito na fito da shi baya doje ma waye je ta zobe waye kai ai ta kofar da ka fito kake so ka tarin ta nan zai shigi kai ma kenan kana bawa ka ce za ka tare ni jigo zai kauce ma Fir'auna ba Musa kake nema ka kashe ba eh to ga babar Musa ta haife shi mun mata wayi wa auhayna ila ummi Musa an arbi'i فإذا كنت عليه فألقه في اليم ولا تخافي ولا تهزني إنا رادوا إليك وجائله من المرسلين muka yi waye uwar musa muka ce ki shayar da shi nono kar ki ji tsoro in kina tsoro kuma kar ya halaka jefa shi a ruwa a kogi dan Allah ka jin wannan magana wai uwa ne fa yadda kike son ɗanta kamar ta mutu uwa ma in ta tsoro ya halaka ta jefa shi a ruwa gara ma a cikin sufur kasar za ka ɗauka kai ɗaukar fito yana jariri a cikin kundin wanka ta je ba shi a ruwa sai ka je sotu tsaha sai ka ji a nizzi fihi fi tabuti fadzi fihi fil yanni sannan fa zulki ya mutu sayri a kudu a duwun liwa duwun la ta ji cikin akwati jefa akwatin a cikin ruwa sannan igiyar ruwa za ta yi ta kaɗa akwatin har zuwa bakin gaba a nan maƙiyi na maƙiyinsa zai ɗauka ya kai masa wannan wasiƙa ce Allah ya rubuta Fir'auna da manyan baki ko wasali babu kuma a cikin envelope ne envelope din wasiƙar envelope din wasiƙan envelope din wasiƙan ana ji envelope din wasiƙar shine akwatin da aka sa Musa wasiƙar sai Musa ba bismillah ba wani muqaddima a wasiƙar ga musan da kake tafiya kake ta yanka bani zalim musa fir'auna ga shi a cinya ka kashe shi kai an taba kalubale yin wannan kai ta yanka jariya jinin zai yau gashi ba mai gadi zai kashe shi ba gashi a hannunka kuma yana buɗe akwati ya gane shi amma tun da kace za ka kashe shi to kowace da tuma kyauta take shayar da ɗanta amma ka tun da kace za ka kashe shi yanzu ko uwar ta shayar da shi nono sai ka biya shi kenan yadda zai kashe shi matar ta ce a tunda babu da ɗaya muna iya ɗaukar a matsayin ɗa to yanzu ya zai yana ta kukan yiwa aka ce a kira mata a ji a kira duk mata masu shayarwa kowace aka kawo sai ɗa ya ƙi karɓar nonon in an kawo ya ƙi karɓa wa harramna alaihi almaradi a min qabl dama wa qala li ukti qussi fa basra bi an jinnu amlajin istamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yakulu fa qalat hal adullukum ala man man yakuluna wa hum lahu nasihuna sai aka mai da faraduna ila ummi kai ta karra aina aka mai da uwar kuma ta fir'auna zai biya kudin shayarwa tun da ce ya kashe shi zai biya kudin shayarwa shi zai ce da Musa ya kashe kai 30 to wannan kenan shi ne Musa ke ga bani Isra'ila ku tuna da wannan nima da Allah ya kwato ku yana gana muku mugun azaba yana yanka jariran ku yana renon ƴaƴan ku mata a fi wa fi zalikum cikin wannan hakika akwai bala'un bala'i babba bala'un azimun jarabawa babba da Allah ya muku na ku gode wa nimar da ya kwace ku kuma haƙurin da kuka yi a baya kaga sabbarin bala'un shakurin shi ma dai bala'un tun da gashi an kwato su lokacin da an kwato ku da wurin fir'auna in an ja ku shakurin bi kulli sabbarin shakur a baya ko to sabbarin na bala'in kenan shakur din kuma cewa an kwato ku daga wannan azabtarwa na'am لئن كفرتم لعذيبنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
فإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وإذ تأذن ربكم malaman luga suna cewa kalmar ta'azzana tana nufin wani muhimmin sanarwa ba ordinary sanarwa ba wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al azab inna rabbaka sari'ul qabi wa innahu laghafurur rahim ka tuna lokacin da ubangijinka ya bada sanarwa cewa ba wa bani isra'ila kadai ba ba sauran al'ummatai suka zo bayan Musa ba har alkiyama ta tsaya ma ya riga ya ba da suna wanda in shakartu wallahi in kun gode la azidannakum wallahi zan kara kaga ga lamu tawkir ga in na sharadi ga kuma azidanna ga nunu tawkir al mushaddada azidannakum to kaga mafhumul mukhalafa na wannan shine menene la in lam tashkuru fa la azidukum bai faɗa ba amma wannan shine mafhumul mukhalafa na ma'anar aya akwai abin akwai mantuqin akwai mafhum wannan wannan mafhum din ne ba mantuq ba mantuq din shine la in zakatum la azidannakum wanda za a fahimta kuma in kun yi goda to ba zan ƙara ba wala in kafartum in kuma kuka kafirce to ku sani inna azabi la shadid wallahi azabata mai tsanani ne Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah ka kiyaye mu azabanka
وقال موسى لتكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا وإن الله غني حميد فإن فإن الله غني حميد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد to yace in mun gode zai yafe a zai zai ƙara mana in mun butulce azabarsa mai tsanani ne to kar mu ɗauka butulcin zai rage Allah da wani abu Musa Musa ya gaya bani Isra'ila ba ku kaɗai bani Isra'ila ba wallahi in takfuru antum in da za ku kafirce ku wa wanzal ardi jami'an da dukkan na bayan ƙasa to ku sani Allah mawadaci ne langaniyon mawadaci ne hamidun kuma shi abin godiya ne ko da ba ku bauta masa ba ya gode wa kansa shi ya tabbata abin godiya baya jiran godiya daga gare ku baya jiran yabawa kuma butulci ku ba zai rage godiyarsa da komai ba Imam Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushairi ya rawaito hadisi irin cikin a cikin abin da yake manfara da bihi Muslim wanda Muslim yake banta da shi Bukhari bai rawaito ba daga wurin Sayyidina Abu Zarr al-Ghifari Allah ya kara masa yadda Abu Zarr yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce yace Allah ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر ذنوب ذنوب جميعا فلا أبالي فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي آه إنكم لم تبلغوا نفسي fatanfa'uni wa lam tablughu durri fatadurruni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajul wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على صعيد واحد فسأل فسألني كل مسألة كل واحد مسألة فأعطيته آه ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أركل في البار يا عبادي إنما هي أعمالكم أوصيها ثم أوفيكم إياها ومن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه من قال صلى الله عليه وسلم يكي تيوى الله يأتي إن وانا جيس أتز على جيس القدسي يأتي الله يأتي يا حرم تاوى كان سزالين جماعة بابو حرم أكان الله با حرم با حلال أكان سيا ويش هكا ya faɗa don ya nuna mana munin zalunci na haramta zalunci akan kaina don ma ba zalunci me tarihin zulm shi ne a tasarrufu fi fi fi ko fi mulkiyati fi fi mulkiyati gairi misali kai tasarrufi cikin abin da yake mallakan wani ba naka ba akwai abin da ba na Allah ba na haramta kai na zalunci na saki tsakanin ku abun haramtawa da ka karku zalunci juna ya ku bayina ku masu zunubi ne da daddare da rana ni ko ina gafarta zunubi gaba daya ina gafarta zunubi gaba daya dan haka a wani akiru zunuba jami'an da haka ku nemi gafara Allah mun nemi gafaran Allah mun nemi gafara Allah kamar gafara a wani hadisi shi ma har yanzu na musulmi yana ta inna Allah la yasuqu yadahu في النهار ليتوب مسيء الليل وإن الله لا يبسط يده في الليل ليتوب مسيء النهار Allah yana gaba tafin sa na gafara saboda wanda ya kwana yana zunubi ya ce Allah na tuba Allah mun tuba Allah da rana dan wanda ya kwana zunubi ya tuba da safe yana gaba tafin hannu tafin wato sa na gafara da wanda ya wuni na zunubi dan da daddare ya ce ya tuba Allah mun tuba yace ku nemi gafara in gabata ku dukkan ku manyan wata ne sai wanda na ciyar ku da ina abinci ina in ba ku ya ku ba ina ba ku kai ku amfane ni ba barantana ku amfane ni ba ku kai ku cuce ni ba barantana ku ce kaga in takfuru antum wa an bil ajdi jami'an fa inna Allah lan gani yuna min lam tablughu nasibatan fa'uni wa lam tablughu durri fataduruni shine da mahallu shaydin yanzu da cewa ya ibadi ya ku ba ina da na farkon ku da na karshen ku da mutanenku da aljanunku za su zama zuciyarsu ta yi kyau kamar wanda fi kowa tsoron Allah kamar abubakar aska kalbi rajulun waye da zinkin wata zannabu al'aska to wallahi ba zai ƙara komai a mulki na ba da mutanenku da aljanunku da na farkonku da ƙarshenku za su zama zuciyarsu kamar na abu jali afjar rajulun waye da minkum ma na ƙasa zalika min mulki shi'a ya ku ɗan ya ku bayina da mutan farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljanunku za su samu wani wajojen square wani katon fili su tsaya kowa Allah ba ni Allah ba ni kowa ya faɗi damuwarsa duka karyare Allah ce in ɗauki kowa in bashi abin da ke so wallahi ba zai rage komai cikin abin da ke wuriya ba sai abin da in an jefa allura a kogi zai ɗauka in ya rage yana mutu ya rage cikin abin da na mallaka Allah iya Allah ce iyaka aikin ku ne nake kididdige muku su zan saka muku a lahira wanda ya samu alheri ya gode Allah ne za mu saba naka kada zaki kowa zaki kansa wa inna Allah la gani amin na ألم يهدكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وآل وثمود والذين من بعدهم لا يعلمون إلا الله جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن جاءتهم بالبينات وفي أيديهم جاءتهم رسل بالبينات فرحوا وجههم في أقوالهم وقالوا إنا كفرنا فقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا في شك مما تدعونا إليه مريب ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا فردوا أيديهم في أفواههم فقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم وعاد وثمود shin yalla labarin waɗanda labarin waɗanda suka zo kafin su bai zo musu bane mutanen annabi nuhu abinda za kullun in ya faɗi labarin annaba ke fara da annabi nuhu kafin shi annabawa uku kawai aka yi kafin annabi nu annabi adam sai annabi shisu sai annabi idris su kada ne wannan ko duka kakanninsa ne shi shisu dan adamu ne na cikinsa shi ne lokacin da aka yi rikicin kabila da habila da ɗayan ya kashe ɗaya kuma ya rigga sai Allah ya saka wa annabi adam da ɗa annabi farkon ɗan ba annabi kenan sai zama shi ya gaji sirrin baban shi kuma shi ne kakan Idris wanda a babu shi tamsa Enoch shi kuma Idris shi ne kaka annabi nu ala nabina Muhammadin wa alaihi salatu wassalam sai ashe za ki fara da qaumun nuhi to kafin nan ba a taba annabin da aka tura shi wajen wata al'umma ba annabi adam zuwa ga yayansa ne kawai annabi shi su gadan abin da annabi adam ya yi wanne ci gaba da koyarwa ma waɗanda ya gada na al'ummatai amma bai wani gwagwarmaya da arna ba don lokacin ma ba fara mutum gunki ba tukunna annabi idris a zamaninsa ne aka fara saukar da rubutu da karatu a rubuta a karanta shine mutum na farko a tarihin duniya hatta malaman ilmul ishtiqaq suna cewa sunansa na idris ma mushtaqqun ne min ad-dars daras na daras duk da dai za a ce sun wuce iyaka tun da ai watakila lokacin ba ma larabci amma da ke gwanaye ne ko ya sai sun nemi alaka to cewa bayan su sai annabi nuhu shine jikansa to annabi nuhu alaihi salam shine fara gurba yace sai za ke qaumunin wa adin wasu anan zai hada annabawan bayan ya kira suna ɗaiɗaiku ya hada su jumlatan ya ajiye su wuri guda ya ajiye arnan su wuri guda sai su yi muhawara mu ko mu saurara mu ji muhawara qaumunin wa adin wa samuda mutanen annabi nuhu da adawa da suka zo bayan su da samudawa adawa su ne kabilar farko larabawa wanda aka fara yi a duniya mutanen yaman واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاش وقد قالت النذور من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم وإلى عاد أخاهم هودا وثمود سوى ثمود لارباوا ne amma su ba yaban ba su a Sham suke annabi su annabi salihu wayannan dun larabawa ne ana ce musu al-arabul ba'ida larabawan da an daina yayin su Allah ya halaka su bayan ya halaka su har ya kalubalanci al'umma har da malaman tarihi yace fa hal tara lahum min baqiya a cikin to dan Allah ko a samu wani ba'ade da ya rage da rai babu ko wani ba samu da babu wallazina min ba'di da wani suka zo bayan su la ya'lamuhum illa Allah babu wanda ya san su sai Allah a nan wajen al-Imam Shamsuddin Zahabi cikin littafin da siyaru a alamin nubala da ya zo kawo sirar shugaban halitta ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen kawo nasabarsa sai ya kawo mana wannan hadisi da annabi ke faɗi dan annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ji sayyidina Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib har aje Adnana aje ma'addin Adnana shi ya faɗa aka rawaito shi ya faɗa da bakin sallallahu alaihi wasallam an rawaito ne daga wurinsa amma Adnan yake tsayawa bai wuce wurin sai amma an tabbatar Adnanu jikan Annabi Ismail ne sai dai ba a tabbatar mutum nawa ne tsakaninsa da Ismail wannan malamai ba su ittifaqi wa malaman tarihi saboda ba wata riwaya sahiha da ta zo da suna akwai sunan da aka rawaito amma ba zo da riwaya sahiha daga su Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Annabi yakan ce in an faɗa ma sai ce kazzaban nasabuna وقد قال تعالى والذين من بعدهم لا يعلمون الا الله ko kuma yace wa qurunan baina zalika kaseeran da wannan a da ya sai furqan annabi kan istishadi da ita ce duk wanda suka ce wane wane wane har zuwa annabi adam yace wannan sun yi ƙarya dan Allah yace akwai akwai karni karni da yawa tsakani wa qurunan baina zalika kaseeran ko kuma wallazina min ba'dihim akwai su kuma bayan su Allah yace ba wanda ya san sai Allah tun da ya kore sanin sai Allah kaga ba malamin ba wani nasabi da zai zo kida ce wani dan wani dan wani har annabi da zai zama yayi musharaka da Allah ba Allah ya ce ba wanda zai nufi shi da irin musharakan ba da irin la yarim illa Allah irin suratul kafi ne da ba matsala da alqur'ani yace kul rabbi a'lam bi iddati ma alamu illa qalil ya zalla ka fada cewa ba wanda ya san adadin ashabul kafi sai Allah ubangiji ba wanda zai sai ɗan kaɗan Abdullahi da Abbas yake wa ana minal qalili ni ina cikin yan kadan din aka ce aka maka Allah nawa ne ce su takwas ai na kita miki alqur'ani ko ma yake sai mun zalazatu rabi'un kalbun ko wa yaquluna khamsatun sabitun kalbun sai ce me rajiman bil ghaib bi ya soke wannan kidaya sai ce wa yaquluna sabatun musaminun kalbun sai bai soke ba sai ce qurra bi alam bi yaddati da ƙarya ne da zai soke shi Qur'ani ko labari ya kawo shi to da ba gaskiya bane ce ba gaskiya bane labari ko cewa yi wani ya ce kaza to sai ya ce maganar da ya faɗan ƙarya yake karka ce sai Qur'ani ya ce wani ya faɗa Qur'ani ya tabbatar da maganar wani sai yaquluna lazina ashaku law sha Allah ma ashakna wala abauna wala haramna min shay kamar sai ce dai ne ko sai kazalika kazzaba allazina min qablihim hatta zaqu ba'sana haka ne ko kazalika fa allazina min qablihim to wannan shine la ilaha illallah ja'atum rusulun bil bayyinati manzanin sun zo musu da hujjoji da bayanai silla silla faraddu aidiyan fi afwahim nan faraddu aidiyan ya samu fassarori daban-daban faraddu aidiyan fi afwahim akwai cewa sai suka suna kokarin ture abinda annabawan ke faɗi cewa su mai da maganganun su a baka kar ma a ji magana su hana ma annabi ya isar da sako ko kuma su yi annabi haka ya shiru su ba sa son jin wa'azi ko kuma su mai da hannu baka wato su ciza haƙo yatsa saboda jin haushi duk wannan cikin wato amfani da lugar larabci ana amfani da raddu aidon shi amfani ana nufin kuma ya ciza wai mai addu zalimu ala ya dai wanda ya ciza tsasa don jin haushi faƙalu sai suka ce inna kafarna bima usultum bi mu mun kafirce wa abin da aka aike ku da shi nan sai malamai su ce a'a ba su yadda an aike su da abin ba sun faɗa da izgilanci ne cewa mun kafirce abin da kuke da'awar an aike ku da shi ma usultum bi wa inna mu la fi shakkin mun kasance cikin shakka min ma ta tura na a cikin abin da kuke kiran mu dan mu karba ilai murib shakkan ma mai shakka shakka a cikin shakka kenan
قال رسولهم أبلا شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفركم من ذنوبكم ويوفركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت رسلهم أفي الله شك أنا ورن sai manzanninsu wato kaga nan ba wai manzannin ne zamaninsu ɗaya ba ba kuma kafiran zamaninsu ɗaya ba amma Allahn da ke da zamani da makani sai ya haɗe su wuri guda ya haɗe manzannin a wuri guda tun da shi Allah ba ruwansa da nisan wuri ko ba ruwansa da masafa na tsakanin Yaman da Sham ba ruwansa da nisan zamani tsakanin annabi Nuhu da annabi Hudu ko tsakanin annabi Hudu da annabi Salu har zuwa annabi Isa ba ruwansa haka yake ganin abun ga su a dunkule wuri guda kafiran ma da suka zamani daban ga su a dunkule wuri guda sai jumla ce mana kissa yadda ka san manzanni a zamani guda arnan ma a zamani guda sai manzannin suka ce musu a'a a'a asallahi shak yanzu mu ce muku Allah mu ce muku ya ce mu ce muku ga abin da yake mu gaya muku Allah ma shakkansa kuke yanzu ko za a yi shakkan ko mai a yi shakkan Allah a yi shakkan samuwan Allah akwai ma abin da ya kai samuwan Allah ɓaro-ɓaro a cikin samuwan ai ɓaro-ɓaron yayi yawa ai ɓaro-ɓaron cewa akwai Allah ai yayi yawa ya kamata a cikin Allah sai da ya cikin kowa domin kowa inda kai shi a tsuguni Allah ya ajiye shi wurin kuma da ajiye shi bai tafi wani waje ba don bai da mahalli duk inda kake ka ajiye ka karka ɗauka ya bar wurin saboda ba yi da mahalli shi ne mahalicin mahalli subhanahu wata'ala to abdullahi shak yanzu Allah ake shakka fatir samawati Allah da ya ƙeri ya ƙirƙiri halittar sammai da kansu akwai bambanci tsakanin fabara da halaka. Halaka ya halitta ta yi eh halitta, amma fadar akwai kirkira tun farko concept na halittar ba daga wani Allah ya samu ta ba, ba wai idean wani ba ne, a'a. Allah shi originating concept ɗin, kazan ta yi misali in za a gina wuri kamar wannan da farko shi mai gini zai ce masallaci nake so mai faɗi kaza a samu architect sai zai zana masallacin da komai da komai da faɗi da tsawo da haraba da wurin fakin mota daga waɗansu mutum biyu suna gaisawa ma duk a zanen zai zana ga takalma da abubuwa irin wayannan shi kuma architect bai iya gini ba zanen kawai ya iya maginin kuma bai iya zane ba gini ya iya kafin a zo da gini akwai quantity surveyor shi kuma shi zai preparing bill of quantity haka ne shi ne zai kididdiga ya faɗi ginin nan zai ci bulo kaza zai ci siminti buhu kaza zai ci yashi kaza zai ci kaza kaza shi zai haɗa su duka sannan duka wannan sai a samu civil engineer a samu wato bricklayers wato su ne masons magina under supervision na civil engineer shi ke duba ginin da yadda za a yi su ko suna layin brick sai za ke su brickla da hausa bricklayer wanda yake layin brick sai sai su haɗa su yi ginin su gama yanzu an ga maka team na expert da suka haɗu suka yi masallacin a hadda wuta in an fara kidama za ka yi mamaki waɗansu ne tun suna yara suka je firamare suka je suka ne suka je jami'a kowa yana kan abin karatu daban-daban sakamakon karatun shine ginin da muke ci karatu ya amfani ko bai ba kuma kowa abin da kan tafi daban-daban wanda ake da ne wancan civil engineer ne wancan electrical engineer ne shi haɗa wuta haka ne shi wayari da sauransu to shi kuma Allah duk wannan ya tsarkaka gabarin wannan shi ya kirkiro halitta tun ba ta yake kirsan mai da kasai to duk lokacin da kika tabbatar da samuwansa da wannan yake amfani idan Musa ce Fir'auna masalan ya je masa wa'azi in Fir'auna yana so ya kalubalance shi kala Fir'aunu wa ma rabbul alim ba wa man yace ba a so su shara yi wa ma wai Musa kan menene ubangijin talikan nan ka ganin yana neman yana neman idea ne menene ubangijin talikai a ba shi idea ya menene ake cewa abin ubangijin talikai amma shi sun ba cewa yi famar rabbu kuma ya musa ya ce rabbu nan lafiya a ɗan kulle shekar ƙarfin mahada amma su su sharai famar rabbu al'alim sai ce rabbu samawati wal ardh da me musa ya amfani wajen bayan waye Allah ya yi amfani da as-samawati wal ardh wajen tabbatar da Allah suna ce alami rabbul alamin al'alam suna abin da ke sammai da ƙasai da abin da ke tsakani haka ne والآل مسلمة والديان كل تاني من الأعراج وال والأعياد تو كذا عالم كنا ذاك عالم شين أداة شين أدوات لذا أمفاني جدا بيان منين الله da gani me ake kira me ake kira Allah ina kwa da san ba shi alam ina mutu da wanda ya alam din da haka ya nuna allantaka wato ba title bane da kai za ɗauka ba wani gunki a'a Allah kerawa yin sai sa aka kira shi Allah kai ma duka kera wata halittar taka da wata duniyar da ma lahirar kai bayan ka sun rubuta ma zai amma ya zama consciousness ma ba kai kai kar ka je wata sahara ta ungon ka kai katon gini ai sahara ba taka bace ya zama kai kwallon duniyan kai iskan kai sama kai komai sai kai naka halittar a wurin to babu kuma fadin samatul ardi shi ke kirsan mai bakwai da kasai alkurani din da ya fayi sammai sai kawo da ƙasa mufradi ba inda ya kawo ishara zuwa ga wato jam'in sammai da yawa sai cikin suratul talaki Allahu allazi khalaqa sab'a samawati sai ce wa min al-ardi misluhunna idan zan al-amru bainahum ya dukum yaghfira lakum yana kiran ku dan ya muku gafara dai ga ta min zunubikum min dinnan malamai suna kiranta za'ida a cikin malamai akwai malaman alul zahiri ba su yadda akwai za'ida alkurani ba irin su ibn hazm suna ganin kamar an yi Allah shi ya da akwai harafi za'ida to in ba za'idar ba ce yana da mafita a larabci in yake min zunubikum min sai su zama listigra'i da mil jins ta istigra'i dukkan jinsi na zunubai kowanne ne ba wai ba min ce na na wai daga cikin zunubanku ba a duk wani nau'i na zunubin ku Allah zai yafi ya ce lakum min zunubikum wa yu'akhkirakum ila ajalin musamman kuma in kun yi sigibarin nan zai ba ku Allah zai ba ku jinkiri har zuwa ajalin ku na mutuwa za ku rayu a duniya cikin zaman lafiya cikin arziki cikin wadata istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaran yuzil sama alaikum midraran wa yamdikum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin lakum anharan yana ƙara arziki da tsawon kwana da dukiya da da da ruwan sama da sauransu wa yu'akhirakum zai ba ku dinki ila ajalin musamman qalu sai kafiran suka bada amsa na ga maka ba wai a gari guda ne kafiran ga su a gefe ga annaba ba a zamun nuna daban-daban garuwa daban-daban Allah ya haɗe su wuri guda ya haɗa sako a dunkule ya haɗa annaba a dunkule ya haɗa arnan ma da amsoshin su a dunkule qalu arnan suka ce musu in antu bi ma'ana ma antu in anan bi ma'ana ma ai ma antum illa basharun misluna in antum in antum illa basharun misluna cewa ku din nan ba ba wasu bane face mutane irin turiduna anta sudduna kuna so ku tare mu ne ku hana mu ku tare mu gaban amma kana ya abudu aba'una abinda iyayenmu da kakanninmu ke bautawa mu bari to in ku annabawa ne fatuna bi sultani mubin ku zo mana da wata hujja bayyananniya ta ku annabawa ne anan dukkan annabawa ba annabin da ba kalubalance shi kan bashariyarsa ba babu shi ba wanda kafirai ba su kalubalance shi ta za a yi kana mutum kana annabi wa ma mana an nasa an yi wani in za mu da illa kalu a ba'asallahu basharan rasulan ya za a haɗa siyaka su mamakin su kenan da shari'a ba za ta bari ba ta iya haɗa abin da ake kira wato wato a ce wai kai ɗan saƙon Allah ne kuma kai ɗan adam bane ba zai yi ba sai ya ciro mala'ika to amma ya zama su za su yi Allah defining wa ya cancanta a aiko ma shi shi yi Allah ne shi ma mukabara ne su ce a bai kamata ka aiko mutum ba sai dai ka turo mala'ika to shine in antum illa bashar turidun an tuzu amma kana fatuna ku zo mana bi sultani mubin da bayani bayanin ne to alhamdulillah Allah mana gafara Allah ya ji kan mu Allah ya ji kan iyamu da iyamu da malon da wannan Allah saka shanu mu da alheri Allah ya ji kan mu maza da mata da don albarka din sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya bukatun da bukatun ga mu Allah sa mu fara azumi lafiya Allah ka ibada mai zuwa da kasan mu lafiya albarka din sallallahu alaihi wasallama yayi dukkan fitina yayi dukkan tashin hankali albarka din sallallahu alaihi wasallama ya kawo sauƙin rayuwa albarka ne suna zai yaye dukkan abin da mutane suke koka na rashin tsaro Allah Allah ka yaye Allah ka kawo mana zaman lafiya a Najeriya da kwanciyar hankali albarka ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam alamin rahmar mukin biya kana Allah ya ja kwanan maulan mu shi Allah ya ja kwanan sa Allah ya dawo da shi lafiya albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu albarkacin albarka ne sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam rahmar mukin biya kana biya kana sai idan zadan sallallahu alaihi wasallam amin اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله